kiyaye su wal kaba'ira Allah ya kiyaye su laifin kaba'ira alamu biqati mai halakarwa shine muhlikati mai halakarwa shine mubiqati ومستند للجمهور في ذلك الإجماع الذي ذكرناه وهو مذهب القاضي أبي بكر aji jagaje wa mustanadu kaga majingina aljamhuru na wannan taruwan malama fi zalika cikin wannan magana nasa da suka je Allah ya kiyaye annabawa qaulan wa fi'lan wa aqadan al ijma'u alladhi zakarnahu wannan ijma'i wanda muka ambata muku na dukkanin jama'ar musulmi wanda suka gabata to wannan wa huwa mazhabal qari abubakar wannan shine mazhaban alqari abubakar dan dayibu baqin lani ba malike wannan namu ne na gida baƙin lani ba malike mazhabarsa ce wannan shi yasa ake cewa alƙari abubakar wanne ne sai ka ce ɗan larabawa abubakar baƙin lani ɗan ɗayyibu ɗan baƙin lani ba malike ba malike shi yake wannan magana wa manaha ومنعها غيره بدليل العقل مع الإجماع وهو قول الكافة
wa mana wa manaha gairu wasu malaman kuma sun hana suna ga wai kaman ba babu ismar wanda fa ba alƙalin namu ba bi dalili su kuma aka ce me yasa kuke so ku ɗauke ismar suka ce bi dalili laƙali wai da dalili na hankali a hankali ana ganin za a iya kore musu to yi ta guri da yawa ma shari'a yana sabawa da hankali yayi mal ijma'i tare da taruwan ijma'i malaman duk da ma ijma'i nasu su wayannan mutane ne wanda suka dogara da ra'ayinsa hankali suna ganin kamar hankali zai iya kore wannan ismar amma a hankali muna bi duk za mu tar da su mu ji hujjan wayancan ko mu ji hujjan wayannan shi inda zaka je da guduwa in kai hakuri a hankali ma zaka je ai ko to wa huwa qaulul kafa shi ma wannan da suka ce hankali zai iya korewa din magana ne na dukkanin malamai da yawa amma fa malaman ƙarhe wanda suka je Allah ya kiyaye su din wannan ijma'i ne na malaman da wanda suka gabata wanda suka ce za su iya za a iya ɗauke musu ismar su kuma ijma'i ne na malaman ƙarhe to kaga mu idan ka bar mu ma da malaman ƙarhe da malaman farko ai sau da yawa na ƙari na farkon za mu zaɓa akan na ƙarhen duk da ma annabi ya ce su al'umma na kaman damuna ne eh da na farkon da na ƙarhen ba a san wanda ya fi amfani ba don sai a ma ruwan farko ƙarshen ta ɗauke na sama an yi kuma sai ya komo kaman ba a yi ba ƙarshen da da farko ba ruwa ba ruwa ba ruwa ko kuma da ƙarya aka samu ruwa ɗaya sai a samu ruwa ɗaya wanda ya fi na farkon to amma dangane da mutane ne dai duk mutanen da suka gabata a da to na bayan dai ko da da kiyasi za ka yi ba za su kai na farkon ba mu ma mun goyi bayan na farkon a nan duk da ma alƙali bai ce komai ba
واختاره الأستاذ أبو إسحاق waƙatarahu wanda ya zaɓi wannan magana ustazu bijimin malami ne malam abu isyaku isfiraniyu ne sunan zana kiransa da isfirayini ka san shi malam abu isyaka ba shafi'i ne wannan baƙin lani ba malike ne saboda shi yana ganin abubuwan da shi ma ya gani ya ji babu saɓani su annabawa Allah ya kare sai komai kablan nabuwa wa ba'da wa inna maliki lahu fi ma ba ma tare da shi annabawan Allah ba sa laifi ba sa laifi babu laifi abin da yasa muke muku hakan kar ku ga wai ko dan na gaba da mu sun faɗa ba haka bane shi laifi abu biyu ne akwai karami akwai babba in dai za a dangana karamin fa babban ma zai samu gurbi to amma kore karamin ne shi sa babban ba zai samu guri ba in aka dangana saga'iran fa za a dawa dangana kaba'ira haka ne ko daga kaba'ira kuma za a zo kan zunubi ba za a zo inda ba a so to kaɗan ɗan ma babu bare babban ko wallahi abun Allah ma ba sa yi wannan shine gaskiyar magana annabawan Allah ai ba zai yoyu ba hankalin da ake magana dawo hankalin in an dawo kan hankalin da abu uku hankali yake amfani idan mutum yana rabon kuɗi in mai zan kuɗin ne yake raba kuɗi to hankali ba zai yadda da shi ba da farko ma in mutum zai raba muku kuɗi ya zama yana da kuɗin in yana da kuɗin to kun san ba zai ci kuɗin kuwa amma wanda ba yi da shi za a yi tsammanin ko zai ɗauka ku shayi wannan to wanda kuma za a ɗauki kuɗi a aike ya ce wane ga miliyan goma ka kai wa wani guri ba a aika ai sai amintacce wanda ba amince da shi ba ba ya aike to kuma wanda zai zo mutane ya ce kar ku yi laifi in yana laifin kuma shi kenan mutanen sai su daina laifin ai dama hana laifin rahin nasu laifin ne yasa za a yadda da su amma idan abin da aka ce ba sa yi din nan in suna yi kai aka ce kar ka yi ta yaya za ka bari to wannan ne hankali ya nuna mana wallahi ba sa yi in suna yi din ba yadda za a yi kai da aka hana ka ka hannu a ta murunan nasa ne bilbirri wa tanzawna anfusakum wa antum tatluna alkitaba afala taqiluna ba za ku yi hankali ba to hankalin ne nuna mana ba sa yi ina fata kun fahimta to saboda haka wannan bayani da ya faɗa yi dabari to kowa ya ji mu a tunanin mu ko mun san matsayinsa da darajar da Allah ya basa amma nan ba mu goyi baya ba wa gairihi da wannan zamin al-huqahi na malaman fiqh ma da aka bada maganar sa gaba kadan wal muhaddisina wal muhaddisina wal mutakallimin
wal muhaddisina da malaman hadisi wal mutakallimin da malaman tauhidi ne mutakallimin usuluddini wal muradu bar kulli min duk wasu malamai anan an shiga da su su ma cikin wannan tawagar wa sanuridu wa sanuridu ba da haza ma ihdajju bihi Allah sai ya haidda da hakuri muka yi sai alƙalin ya ce da mu ai gaggawa kuka yi wasa da sannu nuridu za mu gangaro muku ai ba da haza bayan wannan bayani da suka ce za a iya dangana musu wannan bayanin ma iya tajjubi ya ka ce to ga abin da suka kawo a yi alƙali ba ya ga abin da suka kawo hujja ya ce za mu zo muku da abin da suka kawo hujja sai ga kama hakan zai yi ina hujjojinsa ne wa zahaba da'ifatun ukra ila al-waqaf to malaman kala uku ne ɗaya malaman su abubakar ɗan larabawa baƙin lani ba maliki ya ja ya tsaya ya ce a'a annabawa ba sa kaba'ira ba sa sada'ira su husainin najjari da ɗabari da malaman hadisi da sauransu sun ce a'a ba za su yi kaba'iran ba za su iya sada'ira wasu malaman suka yi shiru suka tsaya suka ce mu ba za mu ce ba za su yi saga'iran ba ba za mu ce ba za su yi ba mu ba za mu ce za su yi ba mu ko ba za mu ce ba za su yi ba su ‘yan tsayawa cika ne ba su ce za su yi ba ba su ce ba za su yi ba to yanzu malaman sun rabu kaso uku wanda suka ce za su yin da matsayinsu wanda suka ce mu ba za mu ce za su aikata ba mu ko ba za mu ce ba za su aikata ba na biyu na uku suka ce sun yanke sun ce ba za su aikata ba to kuma yanzu an zuba a ƙwarya an rere za mu zub da tsakuwa mu zubar mu zub da dusan alere a zubar kuma a raba tsakanin tsaki da tsakuwa da garin da garari cikin karfin ikon Allah eh in kuna jin mu hankali ko za mu same mu kowanne za mu ga matsayinsa Allah ya saka da alkhairi na'am wa qalu al-aqlu la yuhilu wuquha minhum wa qalu sai suka ce su wanda suka kuza din wai suka ce al-aqlu ita hankali layi luguwa hankali baya iya kore annabawa sa'auku ga saga'ira wala kaba'ira banda kaba'ira hankali dai yana nuna za su iya afkawa ga saga'ira banda kaba'ira hankali abinda wayannan mutane suka faɗa kenan
walam yati fi shar'i qadi'un bi ahadil wajhayn suka ce walam yati fi shar'i qadi'un suka ce yo mu ba mu ga nasi ba na hadisi ba mu ga aya na alƙur'ani ba in ji su fa kari'un wanda aka kawo hujja bi adal wajahaini da ɗaya fuskokin nan guda biyu ba mu ga ayar da ta hana annabawa ba za su iya afkawa a saga irin ba kuma ba mu ga hadisi ba ba su gani ba saka ce to amma ba dan maganan ta manya ba ce da ta ne sai a ce da ba gani ba kun tambaya a gane muku ba a gane muku ba a in ba gani ba akwai za a gane ma sai ka tambaye masu hangen nesa su gane muku an ba su gane muku sai ku ga dan kace ni ban gani ba wani zai iya gani ai wani zai iya gani to wannan ne tunda man ba mu bane akan layi mu je mu bi su
wa zahaba da'ifatun ukra min al-muhajjiqina min al-fuqaha'i wal mutakallimina ila ismatihim min as-sagairi ka ismatihim min al-kaba'ir
wa zahaba da'ifatun ukra wasu jama'un daban sun tafi minal muhaqqiqina malamai na haƙiƙa kuma minal fuqahai wanda suke malamai ne na masana fiqhu na addini wal mutakallimin da malamai masana Allah tauhidi ne mutakallimin ila ismati min sagaira wannan malaman sun ce haƙiƙa Allah ya kare annaba ga sagaira al muktalifi fi huquqi wanda ake sabanin aukwacin su ka ismatihim kamar yadda Allah ya kiyaye su min al-kaba'ira daga kaba'ira al-muttafiqu wanda an cimma yarjejeniya ala adamu suduruha anhum garayin bujurowansa gare su mun muna fa bayan wa'annan muna bayan wa'annan shine wanda muke goyon bayan su qalu qalu li ikhtilafin nas fi sagairi wa ta'yiniha fil kaba'iri wa istiqali zalik qalu suka je ikhtilafin nas sabanin da mutane suke yi fi sagairiya sagaira wa ta'yinuha da wajabtar da ita min al-kaba'iri ga kaba'ira wa ishkali zalika da abin da kuma ya kawo rikitarwa akan haka wa qawli ibn abbas radiyallahu anhuma wa ghairihi abin da yasa lamarin ya rikitar wa qawli ibn abbas fadan Abdullahi dan abbas ne ya rikitar ai رضي الله تعالى عنهما ولقوله ده فدا تزا وغيره ده ونن سيا يتي ان كل ما اوصي الله به فهو كبير اي ان كل ما اوصي الله به ان دي ذا سابا وا الله kowane irin saban Allah ai fahuwa kabiratun kurin kaba'ira ne in dai Allah za a saba wa in ji Abdullahi dan Abbas yace duk saban Allah kaba'ira ne a sabon Allah ma yake shi ba sa da'ira shi kuma Qur'ani yana faɗa in tanji tanibu kaba'ira ma tuna hauna anhum nukatir anhum sayi'ati wa nudkilhum madakalan karima ta a sabon Allah ba sa da'ira duka ba'ira ne shi kuma magana da yake nufi a zuciyarsa za mu gaya muku ba ma ta bakinsa ba ta zuciyarsa abin da yake nufi da kwatancen zan muku yanzu misali mutum kala-kala ne yanzu kamar mutumin da aka ce wane sarki ne na babban gari ko wane shugabanku ne na garinku in kai masa tsaki ka san ɗauke wuyanka za a yi haka ne? to na biyun ka tofa masa ya wufa sare wuyanka za a yi in ka kama sunansa ba girmamawa sare wuyansa za a yi amma idan ba yi ba ne wani mutum ne ka ce a nan kai kotu a ce dukansa kai ka ce ni ranka dai ba dukansa ne ba ya kai zaginsa ne a to tun da zagi ne ai bai kai duka ba da duka kai za mu duba qur'ani annafsu bin nafsi wal aina bil aini wal amfi bil lamfi wal luzna bil luzni tun da ba duka bane zagi ne ta masa hukuncin zagi tun da duka ne a masa hukuncin duka amma ka je gun sarki in ka je zagin sa ne sai a ce a kai ka in ka ce tsaki ne a ce a kai ka to yanzu na dabal abin da yake zuciyarsa girman Allah za a gani in dai Allah aka yi wa laifi to ba karami kurin san da yi Allah babba ne karamin laifin ma ya zama babba haka abin da yake zuciyar Abdullahi da ba su kenan tunda Allah babba ne to duk laifi ma karami ma abunsa babba ne da ƙaramin mutum aka yi wa laifi to ƙaramin laifin sai ya zama ƙarami amma Allah Allahu la ilaha illa huwa rabbul aril azim ka saba masa wai kuma ka ce ƙarami ne inji Abdullahi da ba zai ce ba ya dubu sarkin ai komai na babba babba ne yawwa ko kyauta ne in babba ya baka babba ne yanzu ka je gurin sarkin Kano ya dauki naira ɗari biyar ya ce ungo to ya fi miliyan ɗaya da mai kuɗi zai baka domin shi babba ne kuɗin ma ƙarami ne amma babba ne ba ma ba kuɗin ba ce sarki ne ya miko abu da hannunsa ya bashi ya wadatar ma da kuɗin haka ne ko to saboda haka abdullahi dan abbas wannan ya gani amma yadda shi ya gani allah kuma zai ganar da wasu kuma yawa saboda bayin ba ɗaya bane akwai da yawa wasu ma za su yi magana mu je gaba kaɗan
wa annahu innama summiya minha sagiru bil irafati ila ma huwa akbaru minhu sai abdullahi dan abbas ya koma ya ce mana innama summiya minha sagiru abin da yasa aka ce da laifin karami bil irafati ila ma huwa akbaru minhu ai in an ya gama da wanda ya bi girma ne sai a ce karami kuma kwatancin wannan abin da ake nufi kamar nan garin namu ne Allah ya baka dama ka kai ragonka zuwa gujungu a nan garin muka ce ragon aka fito aka ce dacewa ne ya yi ciwo wai wai wai wai wannan ai ya kai dubu saba'in ai ta kaga babba ne sai yi kenan sai ka kai gujungu sai ga na rago na ɗari biyar rabin miliyan ga na ɗari bakwai sai a ce da nakan ƙarami ne ai ganin wannan ne yasa wannan ya zama ƙarami ina fata kun fahimta abdullahi da abin ya ji ai laifin babba ne amma ya game da wani babba sai ya koma ya zama ƙarami shi kuma abin da ya sake faɗa kenan a nan wa mukhalafatul bari fi ayyi amrin kana yajibu qawluhu kabira yace wa mukhalafatul bari saba wa Allah madaukakin sarki kuwa fi ayyi amrin kana a ko meye da ya ka saba wa Allah kana yajibu kaunu ya kamata ya zama laifin ya zama babba saboda ana ganin sarkin kenan ala laqari abu muhammadin abdul wahhab bayan abdullahi dan abbas ya gama nasa sai aka samu wasu su ma suka yi magana akwai alƙari baban muhammadu sunansa abdul wahhab mutumin birnin bagadaza ba malike hiya littafin nan na rahaba masanin addini ne kuma malami ne mai yawan wallafe-wallafe don malamai sun ce da kwanan ya gare a birnin misira yau face an binne yi hijira yana ɗari hudu da wato shekara biyu an birne yi kuma a makabartan ƙurafa ƙaramin masallaci tsakaninsa da gubbar imamu shafi'i da babin ƙurafa a naka binne yi kuma tsakaninsa da ɗan ƙasun ga nan ɗan ƙasun ga ashabu nan aka binne wannan malamin to yi kuma alƙari abu muhammad dan abdul wahabu sai mu ji shi kuma yadda zai tsoma baki a wannan bayani magana da zai tsoma magani zai ɗanɗana siga ne ko gihiri mu ko masu sauraron sa sai mu ji kanshi ne zai taso mana ko wari in kana guri abin da ya shafi masu abin kai ma ya shafe ka to yanzu zai yi magana bismillah la yumkinu an yuqala inna fi ma'ati llahi saghiratan illa ala ma'ana annaha tughtafaru bi ijtinabil kaba'ir to yi ko maganar da ya faɗa a fahimtar da Allah ya bawa alƙali Abu Muhammadu dan Abdul sunansa Abdul Wahhab yace ai la yumkinu ai baya tabbata ai an yi ƙalu a faɗa in na bi ma'asiyar lahi ta ji a zaɓen Allah ma bai kamata a ce da sagayira ba a zaɓen Allah ma ba sagayira illa ala ma'anan sai dai da ma'ana an na hatu ta gabaro saɓon kala biyu ne wannan saɓon idan an tuba za a yafe wannan za a iya yafewa wannan ba a iya yafewa to wanda za a yafe ɗin sai a ce masa sagayira wanda ba a yafewan sai a ce kaba'ira amma a sabo din ai ba sa gaira sai dai a dangana wanda za a yabe tun da yi za a iya yabewa to ya zama sagaira wanda ba iya yabewa kuma ya zama kaba'ira bijiti na bala kaba'ira in an nisanci wanda ba a yabewan aka aikata wanda za a yabe to wanda za a yabe din shine sagaira hi a fahimtar sa kenan wala yakunu wala yakunu laha hukumun ma zalika bi kilafil kaba'ir wala yakunu laha baya kasancewa ga wanda ya aikata ta hukuma a ce an yi hukunci ma zalika tare da wannan bi kilabi sabanin sa da kaba'ira idza lam idza lam yatub minha fala yuhbiduha shay ai idza lam yatub minha in dai ba tuba an bari ba fala yubiduha wannan tana nan kullum babu wani abu da zai bata ta tana nan a gurin wal mashi'atu fil ahwi anha ila Allah ta'ala wal mashi'atu amma nufi fil ahwi ga wanda ya nisanci kafirci wanda Allah zai wa ahwa to ila Allah ta'ala ahwa tana gurin Allah ai ba ta gurin mutum tunda Allah ya ce illa la la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u وهو قول القاضي أبي بكر وجماعة أئمة الأشعرية وهو وليه قول القاضي أبو بكر باقي اللاني شي باقي اللاني بمالك يا فدا داما وجماعة da jama'a ayyamadul ash'ariya nan manya-manyan shugabannin ash'ariyawa na masana tohidi su ma sun faɗa haka wa kasirun wa kasirin min ayyamatul fuqaha
wa kasirin da yawa min ayin mace da shugabanni alhuka hawa na faƙi hai su ma sun faɗa kaman mabiya mutaradiyawa wa qala ba'du ayin matina
an ji alƙali ya ce shayin shugabannin mu sun faɗa daga ahli sunna auna malikiya ko daga malikawa suna cewa wala yajibu ala alqawlaini an yuqtalafa annahum ma'sumuna an takrari sagairi wa kasratiha to sai suka ce wala yajibu bai wajaba ba ala alqawlaini ga wannan zantuka guda biyu an yaka taliba ce an samu sabani annahum cewa su annabawa ma'asumina ababan kiyayewa ne an takrari ga tabbatar musu da sagaira wa qasaratiha da yawansa iz yayin da yulhiqu ha zalika bil kaba'ir in dai za a danganta musa gaira din to ayyin hakan zai hadar da a dangana musu kaba'ira saboda haka dole a kore musu ga'ira a kore musu kaba'ira wala wala fi sagiratin addat ila izalati al-hikmati wa asqadati al-muru'a wala bi sagiratin ba dama a dangana wa annabawa sagaira ai adat wanda za ta bayu ila izala da shi a gusar musu da kwarjini dan zagairan yahu annabawa zai zama ba kwarjini shi zuma din kwarjini ne wa afka dakal muruwa kaga abin da zai zubar musu da mutunci ya za ya dangana musu ne sagaira yakan dauke musu kwarjini sagaira yakan zubar musu da mutunci to ta wace hali za a dangana wa annabawa wannan ai ba wani hali da za a dangana musu ita wa awjabat al-idra wal kasasa kuma idan har za a dangana musu da saga'iran fa to za a wajabtar musu da izra'a wato rayin ganin daraja saga'iran zai sa ya zama wanda ke biye da su ya daina ganin darajarsa da daraja wal kasaga kuma da gani- yana haifar da ganin kaskanci fa haza ayran mimma yusabu anhu al-anbiya'u ijma'an to idan ko mun duba wannan ga wani abu za a dangana wa annabawa kuma a ce abin ya rige musu kwarjini abin kuma ya rige musu daraja abin kuma ya sa musu zubuwar daraja da ganin kankanta to ai ko in hakan ya zama haka fa haza wannan nau'i daga sagaira airan mimma yusuf minu kaga ya zama wajibi ne a kiyaye anil anbiya annabawa ko ba wai malam wane ko malam wane ba ijma'a duk malami na duniya ya kamata ya tafi akan nema musu martaba don wajen kariya Mhm.
لأن مثل هذا يهد منصب المتسم به ويدري بصاحبه ya Allah misal haza domin misalin haka din ya haɗu yana sare yadda mansibihi daraja tasa wa yuzri yana kawo gane raguwar daraja bi sahibihi ga mai aikatawa Mhm.
وينفر القلوب ai عنه zuciya tana saurin gujewa game da haka duk lokacin da zuciya ta kalli mutumin da yana da wani aibu kuma ta koma ta bi mutumin ba zai yi ba ai sai maran aibu zuciya take so yi za ba ku ga annabin mu da annabawan duka Allah ya ba su kyau wanda ba za ka ƙara yawon wani ba in dai kyau ne sai ka dubi annabi Muhammadu Allah ya bayi kwarjinin da duk duniya an ka tara mutanen guri ɗaya kwarjininsa bai kai kwarjininsu bai kai nasa ba Allah ya bayi zati Allah ya bayi fasaha ya bayi sura ga hali ga kyauta ga karamci ga sanin ya kamata ga sanyayawa ga kunya ga kau da kai ga rangwame ga jin kai ga rahama duk Allah ya tattara wa annabinmu domin duk abin da za a yi kaso mutum in dai mutum zai yi wani abu kaso yi to wani abin Allah ya tattara ya ba wa annabi sai Allah ya ce wa innaka la'ala khuluqin azimun to sauran annabawan ma haka Allah ya musu sai a ciki kuma Allah ya fifita annabinmu a kansu su ma yadda aka yi masa haka aka musu kuma sai Allah ya fifita annabinmu akan annabawan kaji yadda lamarin yake mhm.
والأنبياء منزهون عن ذلك wal anbiya wa annabawan Allah dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu munazzahuna ababan tsarkakewa ne haka zaka faɗa ababan tsarkakewa ne an zalika gabarin haka mhm.
بل يلحق بهذا ما كان من قبيل المباشر فأدى إلى مثله Kai bari maganan ka. Ya raku bi haza, kaga abin da zai riska da wannan. Ma kana min qabilil mubahi ta bangaren abin da yake halal. Fa'adda yana bayuwa ila mislihi zuwa ga misalinsa li kurujihi لخروجه من- لخروجه بما أدى إليه عن اسم المباح إلى الحذر to li kuruji saboda fita ta sa bima ada ilai ga abin da yake bayuwa gare shi an ismin mubayik daga suna na hana ilal hadar zuwa ga hadar yi ne hadar din hana abin da za a hana yi ne hadar din wa qad zahaba ba'dhum ila ismatihim min muwaqa'ati al-makruh qasdan wa qad zahaba wasu malaman sun tafi baruhum shayin malaman ila ismatihim bisa ga Allah ya kiyaye annabawansa min muwaqa'ati ga aukar da zuwa al-makruhi abinda aikata yi filu aikata yi makruhi ne قصدا دنبي وقد استدل وقد استدل بعض الأئمة على اسمتهم من الصغائر وقد استدل حقيقة سنكبا من هجة بعض الأئمة شاين شما قبني an yi su mafi ga kiyaye su minar saga'iri ga lebin saga'ira.
bil masiri ila imtisali af'alihim wa tibai asarihim wa siyarihim mudlaqan to sai suka ce mana ba da banza ba bil masiri da tafiya ila imtisali af'alihim ga musu da ayyukan su wa tibai asarihim da bibiyan guraben su wa siyarihim da kuma halayensu da kaunoninsu mudalakan saki ba ka'idi wa jamhurul fuqaha ala zalik wannan magana da muka gaya maka wa huwa sai ma ya gaya mana yace waje yawwa me ka faɗa gaba kaɗan wa jamhurul fuqaha ala zalik wa jamhurul fuqaha wa kaga taruwan malamai na fiqhu ala zalika su ma ba sun fita akan haka min azhab malikin wa shafi'i wa abi hanifa to ka gani wanda suka tafi akan haka almajiran shafiyawa da imam malik din almajiran maliki da malik malikin da almajiran sa duk sun tafi akan haka wa shafi'i imam shafi'i da almajiran sa sun tafi akan haka wa abi hanifa da abu hanifa wanda ba ka mana ba dai anan sai dai abu hanifa shi ne ba ka ba amma ba zai cutar ba ai tunda shafi yana jiki shi ko almajirin shafi'in ne
min gairi iltizami qarina min gairi ba tare da lizamta wata qarina ba ai dalatan ala huqul qasari wata amadi fi afalihim bal mutlaqan inda barihim bal bari maganan ka mutlaqan saki ba ka'idi inda bari shayin wasu malaman wa in ibtalahu wa in khitalahu fi hukmi zalik da ma dai malaman sun saba dangane da hukuncin haka din نعم وحكى ابن كويزة من داغا وأبو الفرج عن مالك التزام ذلك وجوبا وحكى ما لمن دي أكي كيوانا سننسى ابن كويزة من, من داغا ابن كويزة من داغا شيني ما لمن دا يغيى من حكى wa abul farji da malam abul farji ba malike hiya littafin nan na alhawi wanda malamai sun ce yayi wafati 300 da shekara 30 daidai an malikin ga imam malik al-irdi zamu zalika wajen lizamtar da haka wujuban na'am wa huwa qawlul abhari wa ibn al-qasari wa aksari ashabina wa huwa wannan yake qawlul abhari fadan malam abhari malam abhari dana babban malami ne wanda ya yi wa fati shekara ɗari da saba'in da uku Allah ya karɓi nan malam abba hariyu wa ibn kasari da malam ɗan kasari wa kasar a sahabina da yawa yawan maboya bayan malikawa wa huwa qawlu aksar ahlil iraki wannan shine mafi yawan faɗan malaman iraki su imamu ahmad bin hanbali su imamu abu hanifa wane ne gaba kaɗan wa bin surayj da kuma wannan shine bayanin wa bin surayhi shi ba wani zirai ya tafi a kan haka sunansa abbas al-bagadadi ya riƙi ilimi a gun almaɗi ya wallafa littattafai da yawa ya yi wa baji hijira yana shekara ɗari hudu da shida ya rasu ko kuma ɗari uku da shekara shida malaman suka malamai suka ce shekara ɗari uku da shida wasu malaman suka ce a wa umurhu shekarar hamsin da biyar ne ma a duniya gaba ɗaya Allah ya karɓi ransa.
Wal istaqari wa ibn khairana min shafi'iyya.
Wal istaqari hima istaqari ya yi cikin wannan shine Shehu Ibn Sariji kenan. Mawallafan littattafai da yawa na ladabin alƙalanci da kyautatawa malami ne mai gudun duniya mai karantawa a nan duniya. Yana da ɗabi'u sosai malamai sun tabbatar suka ce kwarai ya yi alƙari a birnin Sajistan. kuma ya zauna zaman hizba a bagadaza an haife shi ne hijira yana 240 aka aka haife shi yayi wafati a birnin bagadaza hijira yana ɗari uku da ashirin da uku an binne shi a makabartan ƙofar harbu a naka binne shi wa ibn wa ibn khairana min shafi'iyya kuma ibn kairana ya faɗa haka shi kuma yana daga shafi'awa ibn kairana shi ma ba shafi'in ne yana cewa wa aktharu shafi'iyyati ala anna zalika nadbun amma yawa yawan shafi'awa ala anna zalika nadabun suka ce yin hakan fa an so yin haka wa zahabat wa dhahaba ta'ifatun ila al-ibaha wasu jama'a kuma sun tafi akan an halatta yin hakan wasu ne suka tafi wani bangare wa qayyada ba'dhum al-ittiba'a fi ma kana min al-umur ad-diniyya wasu da ce an kayyade barin yayin zaliti bayu su dinga bibiyan na gaba fi ma kana min al'umuri cikin abin da yake na al'amari addiniyati na lamarin addini wa wa ulima ulima bihi maqsidul qurba wa ulima bihi da abin da aka sanar maqasidul qurba a matsayin kusancin neman ibada kusanci ga ubangiji mhm.
wa man qala bil ibahati fi af'alihi sallallahu alaihi wa sallam
wa man gana akwai malamin da yace bil ibahati an halatta hakan fiya fa'aliya ayyukansa shi wannan annabi namu ya kai lam yuqayyid amma ba fa kayyade ba fa قال فلو جوزنا عليهم الصغائر لم يمكن الاقتداء بهم في أفعالهم to wannan magana ya warkar ai kala wani malamin ya gaya mana suka ce walau jawazna alaihim sagairu wai da za mu halata wa annabawa sagaira din ai lam yumkin al-itida ai ba yadda za a yi ne koyi da su biyim da zufiya fa alima ayyukan su wanda aka dangana aka ce wani mai laifi sai a zaka bi mai laifi ba zai yoyi ba magana an riga tuntuni ma fa an kare ta na gaba kurin sai dai a yi dan wasa kwalkwalwa amma ba yadda za a yi annabawa ba za a dangana musu saga'ira ba ba za a kuma a dangana musu kaba'ira ba idan za mu dangana musu saga'ira ta yaya za mu yi koyi da su a ayyukansu ne wanda kuma za mu yi koyi da su da faɗansu za mu yi koyi da su da ayyukansu kuma a ce an same su da abin da Allah baya so ai hankali ma baya ɗauka tun da dai maganar hankalin suke hankalin ma a nan bai yarda da haka ba babu duk mutumin da ya kuskura ya dangana wa annabawa laifi laifin zai dawo kansa zai dawo kansa saboda haka an kiyaye ko da mun zo ƙarshen zamani wasu mutane a ƙarshen zamani su suna magana akan annabawa ko suna magana akan sahabban annabi in za ka yi hana su ka hana su in ba za ka yi hana su ba ka tayi kamar gunsu in ka ki abin da zai same su zai same ka duk masifar da kaga ta samu musulmi a duniya ba tsakanin mu da kafirai bane masifar a musulmin yake in arne ne yayi mun san zaman mu da shi ko to amma musulmi ku tashi banda yabo a ji kuna faɗan wani abu na saɓanin yabo a kun jama'an da suka zauna da annabi ko malamai masu albarka waliyan Allah gurin Allah kuma musulmi yan uwanku suna zagin wa'annan a dawo ai wani magana kan annabawa to kaga masifa in ta zo ta ina za a tare masu daraja haka ta ba Allah kuma ya saki masifa wanda mai daraja ne zai yaduwa Allah ya saurara wanda aka taba din ya fi wanda zai roƙan yi mana ai haka lamarin yake to wanda zai taba din wanda ya taba su din wanda aka taba din in an kyale ba ai komai ba ai abin da zai faru ta yi gobe ma tabawan za a yi ba ka ji ƙurani ya ce bal ya zarar lafi na yukale wani a namrihi an ta ziba hun fitinatu a wuyi ziba hun azabu na limu duk wanda ya saba wa annaba Allah ya ce ko ya gamu da fitina ko da bala'i to wayan nan bayan Allah masu daraja mun taba su kun ga an ga fitina kuma waya dawa ce za a yi addu'a shi mai addu'ar ai bai kai wanda ya taba daraja ba shi kuma Allah taba wannan ya sa ya sauke ganin darajar wayancan ya sauke magana to wayannan ina darajar su kuma da za a dauke masifar babu shi yasa ita bakin wuta tun tana karama ake kai ita idan ya je ya zama gobara fa sai ya jira ikon Allah yi mana idan gonan ka kake wato yi to ka dinga kula da bakin duhuwa amma ka ce wuta ya kama duhuwa ba magana neman ruwa za ka yi ba gudu kudin za ka fara shi ma gudun ka kula in wutan ya kewaye ta gaban ka ma halaka ce in ya gagara sai ka tona rami in ka tona rami kuma ya zo ya bi dumin kasan ma sai kai ka in kuma ya tace kawo ya zo ya babbake ka ma nan ka fi mutuwa to me abin yi a ta ɓaci mana da farko ka ce kara sa wutan kara sa ai an sa ai ta ɓaci ai to yi yasa ka ga muna shan wahala duk fitinar da ka gani a Nigeria ana yi wallahi ba mu da kafirai ne ai a kafiri mun san matsayinsa shi ma kuma ya san matsayinmu amma musulmi mai sallah yi zai tsokano fitina in ya tsokano kuma a ce da musulmi su yi addu'a shi kuma abin da ya tsokano ya fi ƙarfinsa to kaga wani al'amari a dinga yi ana yin hattara ko ba sahaban annabi ba ko ba waliyan Allah ba ko wani mutum ɗin ne ma wanda ko mulki ya samu fa ya fi ƙarfin ka zage shi ka zauna lafiya ko kuɗi Allah ya ba mutum fa ya fi ƙarfin zage kuɗi ma wannan wanda amfaninsa wani zai amfani wata ran ba zai amfana ba ma ya fi ƙarfin zaki haka kuma a zamu a ce za a duba wasu mutane masu daraja a taɓa su kuma a dawo Allah ya yi fushi a dalilin taɓa wannan ya soke azabarsa kuma a ce da Allah ba a so to a daina zagin sai a daina taɓa su to wannan yi za ake muku wannan tunanin duk wani abin da ake ku goyi bayan haka annabawa ba sa ƙaramin laifi ba sa babban laifi duk lokacin da ka jana dangana karamin laifi to wata ran babban zai hau ran da babban ya hau ko mutum ya zama kafiri ya zama kafiri ko a gidanku ne da mahaifinka ya ko yi mana ko mahaifinka ne ya laifi inda ya kai dan halaka ne ai rufa masa asiri za ka yi ko kuma ka ninga nefa masa ya ji a gurin Allah ka fito ka ce babanka ya laifi ai mutane din sun san yayi laifin amma faɗa kaɗan kamar sa hannu ne yawwa faɗa ta kai sa hannu ne an san baban naka mai laifin ne yayi misali ma kenan amma dan ya faɗa to ya fi magana duk garin nan su tare su faɗa yi wani a yabu kaza ya kace a dan me yasa za ka yi wani shirin sai shi ba zai ce yan gari ne suka faɗa cewa ne ɗansa ne daga an ce ɗansa ne to nan gaba kuma shi kenan jiki ya mutu amma ba gunka aka ji ba ai in ba ji a gunka ba kai ɗan alƙali ne ai in magana ta juyo ta juyo za a ga gunka wane abin da aka faɗa babanka ya to ni ba da masaniya dai kai magana nan ta banza ce tun da wani bai sani ba shi kenan kai ne alƙali da wurwuri za a yi magana ta zo gunka amma a gunka aka ji ba buƙatar kai ta kotu a yi a kotun aka ji saboda haka an tabbatar ba wani magana to musulmi a junansa ya ce annabinmu ko sahabin annabi idan musulmi ya ce da laifi nan gaba kirista babin da ya sa musulmi ma sun faɗa za a ce da arne ya gaya mana sai a ce kin annabinmu ne sama tun da mu muka faɗa musulmi ne to nan gaba arne sai me ina zai kai wa kotu dama ya ɗau magana za a ce ku musulmi kun ce kaza an ce wai kun ce kaza mun ce a mu ba mu sani ba sai a dubi darajar malamin a ce malam wane tun da bai sani ba ko arne ne zai ce magana nan ba gaskiya ba ne amma ba maganar wai an tambaye mu ba an ga muna cewa da kansu sun ji kuna zagin mutanen ku kafiri ya ji ta yamma zai ga addinin ku kuma kuna zagin shugabannin ku to yi kuma arne sai arne dan wanzu ya ce zo bari a kira wannan kaga wanda kuke bi ka san matsayin wani addinin ku bane eh to ai kun ce yayi laifi kaza ko eh yayi to wani ma yayi sai ya kira arne dan wanzu ya ce to kaga manya-manyansu da za ka yi ga cikinsu suna laifi kai kuma in kai ga ina za ka shahar da ya ja to mun gaya ma yi mu ma ya za muka ƙibinsu to kaga da kanmu mun ja wa kanmu fitina zagin da za mu yi wa magabata zagin da za mu yi wa waliyai da annabawan Allah idan mun rusa zuba kanmu muka rusa nan gaba yadda za a yi musulmi ya ƙara daraja kuma fitil ko mun rusa su zuwa gun Allah ba su rusuwa don su ba su da laifin mu din ne dai muka yi wa kanmu bala'i saboda haka duk mutum musulmi ba ma annabi muke magana ba kowaye ka ji an ce yayi laifi kaza ka ce Allah ya masa gafara wane yayi laifi kaza ka ce in yayi Allah ya masa gafara in bai yi ba kai da kake tunanin hakan Allah ya ma gafara annabawan Allah kuma duk inda kaga wani abu wanda ba na yabo ba ka nisanci abin in kai wasa laifin zai dawo kanka duk lokacin da ka dangana musu sagaira har ya kai ka dangana musu kabaira to nan gaba da kai da arne kun zama daya sai ka san matsayin ka yasa muke muke mana taka tsantsan dan mai hankali ya gane ya gane ta inda addini ya zo mana mu rike da daraja inda addini ya zo mana ta nan za a samu matsala to matsala zai dawo kanmu gaba kaɗan mu je
إذ ليس كل فعل من أفعاله يتميز مقصده به من القربة أو العباهة to sai mala ya gaya mana har ila yau can sama ne ko idh laysa kullu fi'lin ba zama dukkanin aiki ba min af'alihi daga ayyukansa bi ay matamayyazu wanda za a riga maqasiduhu manufatansa min alqurba daga ibada aw al ibaha ko daga halacci aw al hazari ko daga kiyayewa awul ma'aziyati ko daga saban Allah wala yasihu wala yasihu an yu'mar al mar'u bi imtisali amrin la'allahu ma'asiya wala yasihu baya inganta an yi umarul mar'u da am- umarci mutum bi imtisali amrin da misalta al'amari la'allahu ba da banza ba ma'asiya ko ya koma abin ya zama ma'asiya la siyama لا سيما على من يرى من الأصوليين تقديم الفعل على القول إذا تعاررا la siyama ballantana ma inda man yara ga gun wanda suke gani min al-usuli na malaman usulul fiqh taqdimul fi'li suna gabatar da aikin min al-adillati daga adilla ala qawlin bisa ga fadi idza ta'arara yayin da suka yi bijirereniya wa nuridu نزيد هذا eh حجة muna ƙara wannan ne a matsayin hujja hima mhm.
بأن نقول من جوز السجائر ومن نفاها عن نبينا صلى الله عليه وسلم
bi an na kula mace man ja wata sagaira kaga duk wanda ya ja sagaira wa man nafaha da wanda ya kore annabi na ga wannan annabi namu alaihi salatu wassalam mhm.
مجمعون على أنه لا يقر على منكر من قول أو فعل mujmi'una duk sun taru ala annahu cewa yi la yaqirru ba tabbatarwa alamun karin ga abin ki min qaulin na fadi au fi'ilin ko aiki wa annahu متى رأى شيئا فسكت عنه صلى الله عليه وسلم دل على جوازه To, a nan ne malamai suka tafi suka ce wa annahu yanda sha'anin yake annabin nan namu matera a shay'an duk lokacin da annabi ya ga wani abu wanda ya sanya min ummati daga al'ummansa kaulan ne ko fi'ilan fasaka da anhu sai annabi ya shiru sallallahu alaihi wasallam anhu ga wannan abun to in dai bai magana ba dala ala jawazi shiru din sa ma magana ne shiru din nasa yakan hiriyar da mu kaman abin ya halitta aikata shi ne Mhm.
فكيف يكون هذا حاله في حج غيره ثم يجوز وقوعه منه في نفسه to idan kuma mai hankali ya ji wannan karatu sai aka ce da kai to fa kai fa yaya ya kuna haza ka duba wannan kaddarawan halahu wannan halinsa ne biya haƙƙi gairi a haƙƙin waninsa sun mai jawo uquhu kuma wa yanzu sai a halatta aukar masa da hakan bi nafsi a kansa wa la haza وعلى هذا المعقل تجب اسمته صلى الله عليه وسلم wa la haza da ma'akari bisa ga wannan hanya da muka duba wannan mashaya tajibu ya wajaba ismatuhu mai kiyaye wannan annabi namu min mawaƙa daga aukuwa almakaruhi ga abin ƙi kama ƙila إذ الحذر أو الندب على الاقتداء بفعله ينافي الزجر والنهي عن فعل المكروه kama yadda mala ya gaya mana kama ƙila kama yadda aka faɗa wa izil hadaru kaga kiyayewa awan nadabu ko son alal iqtidai ga koyi bifili da wannan aiki nashi yunabe yakan kore mana azzajar tsawatarwa wallahi da hani an fi ilil makaruhi ga aikata abin ƙi ligairihi ga wanansa wa airan نعم وأيضا فقد علم من دين الصحابة قد أن الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم
Allah ba na amana da na baka a gaban Allah zaka ba Allah ɗanka in ka ce amana ka mai da ɗanka ba yahude ko ka mai da hibba na sare baka bi abin da Allah ya baka amana kuma ka san ka bi karfinsa ka ƙi ɗora yaron a hanya to a dalilin yaron zaka yi ga wuta a lahira an baka mata wuri haka Allah zai tambaye ka yace zo wannan baiwar Allah amananta na ɗauka na baka ita yanzu yau zan karɓe ta shine za a tambaye mijin ya kuka zauna da ita ka koya mata addini ka koya mata sallah idan macen ka daure ta kamar akuya ne in ta ci mai gida aka sani in bata ci ba ma mai gida aka sani sai Allah ya ce to ita ba yawo za ta yi ba na ɗauka na danka ma ita ka tsare ta ka tsare ta yau ba ni ita da ka tsare ta a gidanta duk abin da na faɗa ka biya mata bukatan ta na alkhairi dan ka za ta a gida ita za ta biya ma bukata to kai kuma na tafa na addini da azumi da sallah da zakka da menene na tanka koya mata ita ta biya ma bukata sai a gaban Allah zaka ba Allah matarka sai a gaban Allah zaka ba Allah ɗanka a gaban Allah za ka mayarwa da Allah almajiranka amanar da aka baka za ka karba inna alamna al-amanat ala samawati wal ardi fa baina ayya minna wa amalaha al-insan innahu kana zaluman jahula to ba haka ake zama kara ne ba wallahi almajirai amana ne ka dora mutane akan san annabi kar ka sa almajiranka hanya ta kungiya ka nuna wa almajiranka Allah kuma ka nuna musu annabi ka hana su zalunci ka hana su hazara da kyayi da jin haushin wani ka nuna musu abin da aka nuna maka ba wani abu da za ka ƙara iya inda aka nuna ma za ka nuna musu kai ma da malaminka shi ko malaminka abin da malamin zai nuna masa da haka za a je gaban annabi muhammadu babu wani abu na ra'ayinka face sai qur'ani sai hadisi a kira ka ga qur'ani ga hadisi shi ka nuna ko kuma ra'ayinka ne zalla wanda ya saba Allah da annabi nan gaba sai a je a zauna gaban Allah amana ne zaman nan ya za dole ne uhibu li'akika kama tu hibu linafsika ba zai yoyi ba duk wanda aka bayi amana za ka zauna zaman karatu ka tana da almajiran na haka za ku zauna gaban rabin izzati ka san ka tanadi abin da ban Allah ya tambaye ka za ka faɗa ba ba zuwa kotu babu amsa kuma duk mutumin da ba ya da gaskiya zai je kotu fa ya san yadda shari'a za ta kaya fa ko an ce Allah ka taimake mu da baki ya faɗa wallahi shi ma ya san inda za a samu taimakon ya san ta inda ba za a samu taimakon ba ka je kotu ba ka da gaskiya ka yi cuta ko ba ka da kuɗi a ƙasa kuma ka je wai kana cewa Allah ya ba mu nasara ai ka san inda nasara take sai dan ka ce Allah ya ba mu nasara to in ya bari ya ba mai nasara nasararsa kuma ba mai gaskiya gaskiyarsa kuma wancan kotun ba irin na duniya ba ne kunan duk mutumin da ya zauna wannan kujera in dai zai je gaban Allah ya zauna ya tanadi abin da zai gaya wa Allah ya kwace kansa to malam me zai mutum zai tanada ya tanadi gaskiya kuma amana da Allah ya bayi ya san amana da ya rike kuma sannan ya kiyaye zalunci na hudu kuma ya duba fa ya gani fa dan Allah fa aka zauna masa fa ya duba rayukan mutanen nan fa duk mutanen nan ka ja su ne da kai ku je wuta wacce riba ka ci ai ba zai yi ba duk mutanen nan ka ja su ka tafi da su wuta ka je gaban Allah ka je almajirin malamin yana almajirin yana malam Allah ya tsine ma shi ma malamin Allah ya tsine da haka ake ga wuta ai kowa yana tsine kowa ahe zaman da muka yi da kai ahe amana mu kace Allah ya tsine ya ce ah kuma Allah ya tsine muku Allah ya ce da malaku ku da bari suna mun wani tsine tsine a gaba na ku kai ni wuta sauran rigima ta karasa a jahannama tana ruguji sa karasa an za su iya la taktasimu ladayya ba rigima a gabana a kai su inda ake rigima sai akwai to kafin wannan rana mutum ya san amanan da zai rike tsakaninsa da rabbul izzati
wa qala sallallahu alaihi wa sallam
shugaba sallallahu alaihi wa sallam annabi yana cewa halla kabbartiha anni uqabbilu wa ana sa'im to wani mutum ne wata mace ce ta zo gurin ummi na Aisha radiyallahu anha da ta zo sai take tambaya take cewa ni da mijina ne ga yadda muka yi ga yadda muka wallahi mijina da azumi ya rungume ni sai ya ce ai babu komai dan mijinki ya rungume ki shine annabi ya je ji halla kabirti ya ki bata labari mana anni a gaba da ai ni ma ina runguman ki ana saiman ina azumi ai na iya shafan jikinki ai babu wani abu ka gaya mata haka wa qalar aisha muhtajjatan sai ummina aisha ta kaba hujja da haka kuntu af'aluhu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wannan babu komai dan nima da annabi ai makan aikata haka dan babu komai wa gariba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kuma sai annabi ya fushi da wannan labarin da ya ba matar allazi ukbira alallazi الذي أخبر بمثل هذا عنه فقال يحل الله لرسوله ما يشاء
ya ji a'a Allah ya halatta annabin sa abin da ya so ai to yi ne ya faɗa ka yi ne annabi ran sai ɓaci ya annabi ya ce وقال إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده
sai annabi ya ce wa ƙala ya ce aini na fi ku kowa tsoron Allah kuma na ji ku sanin haddodin Allah tilka hududun layi falata ta duwa ko kuma falata karabuwa والآثار في هذا أعظم من أن نحيط بها azar amma hadisai da yawa biya za cikin wannan a zama ya ji da mama an nuhi da biya da mu kewayo da ita لكنه يعلم من مجموعها على القدر اتباعهم أفعاله lakin lahu ba da banza ba yi ulamu ana sani min majmu'iha daga taruwansa alal kadai yanke ittiba'uhum ga mabiyansu sune sahabbai af'alu wa ayyukansa wa qtida'uha واقتداؤهم بها
da kuma yin koyi da suke biha da ita walau ولو جوزوا عليه المخالفة في شيء منها لما اتسق هذا walau jawazu da dai sun jaza alaiha gare ala mukalafa da sabawa fi shay'in minha cikin wani abu daga wannan lamma نعم لما اتسق هذا an ga da wannan ba za a samu tsadantuwa gare shi ba ولا نقل عنهم Allah wannan abu da ya gabata wannan da kila ano ai da mun cira to a gunsu sabanin haka وظهر بحثهم عن ذلك ai kaga da ba sun su binciken su ya bayyana akan haka ولما أنكر صلى الله عليه وسلم على الآخر قوله kaga yayin da kuma annabin mu ya musunta wannan ɗaya maganar sa da yayi واعتذاره بما ذكرناه kama hujja aka kawo hanzari bima zakarnahu da abin da ya ambato Mm.
وأما المباهات فجائز وقوعها منهم wa ma mubahatu amma abubuwan da aka halatta fajazi ya halatta hukuwa a hukunsa minhum ga su a gare su idh laysa إذ ليس فيها Dan قدهم idan an duba a ciki babu wani suka cikin sa ai mhm.
بل هي معقول فيها وأيديهم كأيدي غيرهم مسلطة عليها
to yace ai ba da banza ba yace da mu ai yace bal ya ma'kuzun ma'zunun an yi izini biya daga cikin sa wa ya da mu an karfafe su ka ai da kamar yadda aka karfafa wani su min al-umam al-musallada daga al'umman da aka sallada alaiha a gare ta mhm.
إلا أنهم بما كسوا به من رفيع المنزلة وشرحت لهم صدورهم من أنوار المعرفة illa sai dai annahum cewa su annabawa bima ku su bi da abin da suka kebu da shi min rabi'il manzilati na daukakan matsayi wa shurihat da kuma abin da aka bayyana musu tel wata luma gare su duruhum gabatuwarsu min anwaril ma'rifati daga haskan kani na sani wa zararul hikima da surori na hikima wa tsahu وصفه به من تعلق بالهم بالله والدار اللاكرة wasau bi da kuma zaɓin da Allah ya musu ai zaɓin da Allah ya musu min ta'allaki bali na abin da zuciyarsa ta rataya bali a nan zuciya wadda billahi da Allah kullum zuciyarsa ta yi ta'allaki da Allah wadda al'akira kuma zuciyarsa ta yi ta'allaki ga gidan lahira la ya ku zuwa لا يأخذون من المباحات إلا الضرورات مما يتقوون به على سلوك طريقهم sai ce mana to ai ya ce la ya ku zuna ai la ya dana walu na shayin ba sa miko komai minal mubahati daga cikin ababen da aka halata musu illa larura da sai dai saboda larura min ma ta kauna na abin da suke kiyayewa ala suluki bisa ga shiga darikihim tabarkin su mhm.
وصلاح دينهم وضرورة دنياهم
wasu lahi dinihim da gyaruwan lamarin addinin su wa larura da da larura duniya na al'amarin duniyan su mhm.
وما أخذ على هذه السبيل التهى قداءة وصار قربا Amma uki zaka ga abin da aka yi riko ala hadhihi sabili ga wannan tabarki wafaka da- shari'atu dacewa da shari'a wa dariqa da dariqa ilta haqa sai mala yace muna riskarwa daga cikin sa da'atun biyayya wa sara qurbatun kuma zai juya abin ya zama ibada ga ya abin kana ga kamar na duniya ne idan an gyara hali kuma zai koma ya zama ibada kamar aure ga na lamari ne raya sunna kuma biyan bukata ne a kanka kasuwa ga kai kayan ka za ka siyar in ka siyar inda ka siya ka zai da halal sai ka ci riba kuma dalili sai ka yi ga aljanna ka je kasuwa abin da za ka siya haka noma dan ka noma za ka ci amma gubin ka ya fada sai a baka lada to da yawa irin wannan Allah ka yi da kyakkyawan niyya dan Allah kuma ya juye ya zama kurba ya zama ibada كما بينا منه أول الكتاب درفا في كساد نبينا صلى الله عليه وسلم
كما بينا منه كما ينما بينا منه أغريش أول الكتاب أفركم وانا لتاب درفا وانا بانغري في كساد دبيع نبينا وانا النبينا صلى الله تعالى عليه وسلم نعم فبان لك عظيم فضل الله على نبينا وعلى سائر أنبيائه عليهم السلام to idan ka duba wannan fa bana laka sai bayyana gare ka azimu fadalillahi girman falalan Allah da yayo ta ala nabina ga annabi mu dan yace wa kana fadalillahi alayka azima wa la zahir al-anbiya da kuma girman falalan Allah da yawa annabawa sauran annabawa alaihim salatu wassalam dan qur'ani ya faɗa wa laqad faralna ba'alan nabiyina ala ba'ari haka Allah ya faɗa bi an ja'ala bi an ja'ala af'alahum qurbatin wa da'atin ba'idatan an wajhi al-mukhalafati wa ratamil ma'asiya idan ka duba wannan da idan basira ka gani bi an ja'ala af'alin sai Allah ya sanya ayyukan annabawan gaba daya qurbatin gaba daya ayyukan su ibada ne wa da'atin dukkanin ayyukansu ya zama da'a ba idatun to ya zanta an wajen mukalifa daga wani fuska wanda zai kawo sabani war sama da wani alami almasiya a ce na saban Allah duk ya zanta ga wannan da za mu tsaya nan ko alhamdulillah jama'a ayi su gifar Allah sha daya abinda muka yi kuskure da rayin sani da karancin ilimi Allah kai mana gafara a raba mutane ba samu wani ya raba mutane talati Allah ya kara annabi daraja Allah ya kara annabi karam la ilaha illallah sha daya Allah ya kara mana imani da kira karanci fatiha kafa uku uku bismillah da kulhu kafa uku uku fatiha cikin tarbi kowa ya hire littattafansa kafin fatiha kafa uku uku godiya ga ubangiji bismillah da kul huwallahu kafa uku yabo ga ubangiji karanta malamin namu bismillah da kul huwa kafa bakwai har bismillah da kul huwa kafa bakwai bakwai har bismillah da fatiha kafa bakwai bakwai karanta falaki da nas ƙara fatiya ƙafa uku wannan wanda suka kawo mana dibinan nan a masu fatiya ƙafa bakwai Allah ya muku arziki duk wani sharri da kuke tsoro a can arewa Allah ya kare kuma dukiyarku Allah ya masa albarka da magariyar da kuka saba yi da dibinan gaba ɗaya Allah ya sa masa albarka duk wani fitina na tsuntsu da sauran abubuwa Allah ya ɗauke Allah ya mai muku arziki kuma Allah ya kare sauran jama'a da suka kawo ziyara fati a kafa uku kowa da kowa ya sa bukatunsa na alkhairi a haɗu da fatiya da salatul fati Allah ya rama ni yaro ya wani hana mafi ربنا تقبل منا انك انت السميع والعليم الغفار الله يمك على بركه